الحمد لله الهادي لمن استهداه الكافي لمن تولاه أحمده سبحانه حمدا يبلغنا رضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ومصطفاه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون أصلان عظيمان جامعان لكل أسباب التوفيق ومجامع الخير تضمنتهما وصية نبوية عظيمة جاءت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اهرس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لم يسبني كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمل الشيطان عباد الله إن الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله بالثقة فيه والاعتماد عليه والتوكل واللجوء إليه هما بمنزلة, بمنزلة طريقين من وفق, من وفق إلى السير فيهما كان هو الموفق إلى بلوغ ما يؤمل والسلامة مما يرهب وذلك بإدراك كل خير في العاجل والآجلة في العاجلة والآجلة وعلى ذلك وأشرفه وعظمه الخضوة برضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم وتلك هي الزيادة التي وعد الله بها الذي بها الذين أحسنوا أحسنوا العمل وأخلصوا القصد قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ترجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأصلين العظيمين أبلغ جمع وعدل وعدله على البقصود حين أمر بالحرص على الأسباب وبالاستعانة بالمسبب سبحانه ونهى عن الأجز إما بالتقصير في طلب الأسباب وعدم الهرس عليها وأم وإما بالتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها والدين كله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذه الكلمات النبوية فالحرص على ما ينفع العبد أصل كل, أصل, أصل كل ما يكون به فلاهه وسعادته في دنياه وأخرى والاستعانة بالله تعالى بالثقة فيه سبحانه والالتجاء إليه والاعتماد عليه أصل, أصل القبول وسبيل الثواب وطريق الهداية إلى صراط الله المستقيم فإذا حرص المرء على ما ينفعه ولا أنفع له في دنياه وآخرته من عبادة ربه التي هي غاية, غاية خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هي فعل كل ما يحبه الله تعالى وترك ما ينهى عنه مبتغيا بذلك وجهه متابعا فيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعبادة كما تكون صلاة وصيام كما تكون صلاة وصياما وحجا وزكاة تكون كذلك شكرا وصبرا وربا وشوقا إلى الله ودعاء وتذللا وتضرعا وإخباتا وعنابة وخشوعا له وحده سبحانه وتكون أصلا وتكون أيضا أكلا للحلال الطيب واجتناب واجتنابا للحرام الخبيث وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وبرا بالوالدين وحسن خلق وتوقيرا للكبير ورحمة بالصغير والمساكين وصدقا في الحديث وأداء للأمانة ووفاء بالأهد واجتنابا للربا وسائر ما حرم الله وغضا, وغضا للبصر وحفظا للفرج وصيانة للأمر من ضيائه في الفضول من المخالطة والنذر والكلام وأكل والأكل والنوم ودعوة إلى الله على بصيرة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويستعان بالله وترك عبادة ما سواه وفي الطليعة من ذلك عبادة الشيطان الذي قال الله في التحذير من عبادته قال تعالى ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن الشيء إنه إن الشيء إنه لكم عدو مبين وعبادته هي طاعته فيما يأمر به من الكفر بالله والشرك به فإذا فعل ذلك أخذ بجا بمجامع أسباب التوفيق وهذه بيمن هذه الوصية النبوية وكان له من حسن التعصي وكما وكمال الاقتداء بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن صدق الاتباع لهدي ما يكون أعظم عونا ما يكون أعظم عون له على بلوغ الحياة الطيبة والظفر بالجزاء الصافي الكريم الذي أعده الله بالجنة للمتقين الموفقين إلى الخيرات في الأيام الخالية فاتقوا الله عباد الله واستجيبوا لهذا التوجيه النبوي الذي تضمنت هذه الوصية العظيمة وحرصوا على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم واستعينوا بالله في كل, في كل أموركم واجتنبوا القعود عما لا يصح القعود عليه القعود عنه من خير ترضون به ربكم وتعلمون وتعلو به درجاتكم وتبلغون به ما ترجون في دنياكم وأخراكم نفعني الله, نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم ما سأل بركة خطبر متيو تاكن تشيني كفأيت زواج أبن دزي أمفانيك كما كان يمتي مكون الله waɗannan abubuwa guda biyu jigajigan ababe ne wanda da su ne bawa yake samun tsira da rabauta da nasarar duniya da lahira kullum a rayuwa ka yi nazarin menene abin da zai fi amfanar da kai ka kwaɗaitu zuwa gare shi sannan kuma ka nemi taimakon Allah wajen cimma nasarar wannan abin da ka sanya a gaba ya ku bayin Allah bayan shaidawa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya da salati gajiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina yi wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma wa'azuwa da faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara da yake cewa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ya ce ku kiyaye wani wuni ku tsoraci wani wuni wanda cikinsa ne ake mai da ku zuwa ga Allah kenan ranar mutuwan bawa sannan kuma za a cika wa kowace rai abinda ta aikata ba za a zalunce ta ko mai kankantan wani abu cikin ayyukanta ba ya ku yan uwa musulmi lalle akwai waɗansu tushe guda biyu masu girma waɗanda suka tattaro dukkanin wani sababi wanda yake samarwa bawa da dacewa kuma su ne matattara na dukkanin wani alkhairi su ne ababen da suka kunshi wasiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasiya mai girma shine abin da yazo cikin hadisi hadisin da Imam Muslim da Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ma suka fitar a cikin littafin su ta hannun sahabi Abi Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara yadda da shi yace annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace lalle mumini wanda yake tsayayye wanda yake da ƙwazo da jarumtaka da tsayuwa da daidaituwa akan imaninsa shine wanda yafi alkhairi kuma shi yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da mumini wanda yake mai rauni amma manzo Allah ya ce cikin kowannen su akwai alkhairi in dai mutum mai mumini ne to akwai alkhairi tare da shi amma sai ya ce kullum ka kwadaitu akan abin da zai amfanar da kai ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki akan sa kada ka yi ragwantaka ka nuna gajiyawanka idan wani abu ya same ka kada ka ci a'a da na aikata kaza ai da kaza bai same ni ba a'a kullun kai kokari sannan in wani abu ya same ka sabanin yadda kake to ka ce Allah madaukakin sarki ne ya kaddara kuma abinda Allah ya so shi yake faruwa domin lallai yin dan da na sani wannan abu ne da ke bude kofin shedan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku bayin Allah lallai kwadaituwa bisa ga abin da zai amfanar da mutum da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki tare da amintuwa da hakan da dogaro ga Allah akan hakan da kyakkyawan komawa zuwa gare shi da jingina gare shi waɗannan ababe fa matsayinsu kamar matsayin waɗansu hanyoyi ne guda biyu dukkanin wanda Allah ya datar da shi da yin tafiya yake gudanar da rayuwarsa akan waɗannan hanyoyi guda biyu to wannan fa shine wanda Allah ta'ala ya masa muwafaka ya masa dace kuma shine wanda yake kaiwa zuwa ga abin da yake buri yake so ya cin masa kuma wannan shine yake samun kubuta daga dukkanin abin da ake firgici ake tsoro wannan kuwa ta hanyar samun kenan dukkanin wani alkhairi na kusa ko ko na nesa ya ku bayin Allah lalle mafi girma a cikin wannan mafi daukaka da kambamuwa shine mutum ya rabauta da samun yardan Allah subhanahu wata'ala da samun ganin fuskar Allah mai karamci a cikin aljanna wacce cikin ta ni'ima wanda wannan ita ce ƙari da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alƙur'ani mai girma cikin surat yunus da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada lalle waɗanda suka kyautata su ne suke samun kyakkyawa ita ce aljanna wa ziyada sannan da ƙari wannan ƙarin shine ganin fuskan Allah jalla wa ala waɗannan su ne wanda ƙasƙanci ko baƙin ciki bai zuwa ya rufe fuskansu a filin alkiyama waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma za su dawwama a cikinta Allah ta'ala ya samu na daga cikinsu hakika manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya haɗe tsakanin waɗannan tushe guda biyu masu girma sannan ya kai makura wajen nuni akan manufar da ke cikinsu a yayin da ya umarni da cewa lalle lalle bawa ya kwadaitu akan dukkanin sababin da zai kai shi zuwa ga wancan ribata da nasara kuma ya umarci bawa da ya nemi taimakon Allah mahalicinsa ta hanyar riko da sababi sababan da shari'a ta yadda in aka yi riko da su ana samun arzikin duniya da lahira sannan ya yi hani akan ragwantaka da lalaci da kasala wannan ko dai ya zamo ta hanyar taƙaitawa wajen neman da binciken waɗannan sabuba da suke kai bawa ga waɗancan nasara ya zama bai kwaɗaita a kansu ba ko ko ya zama ya taɗa ya zamo ya samu tawaya ne ta fuskar neman taimakon Allah maɗaukakin sarki da rashin tsaraita neman taimakon Allah shi kaɗai duk ɓangare ɗaya daga cikin biyun nan idan bawa ya yi sakaci da shi to ba lallai ya samu abin da ake so a cin masa ba ko dai ya zamo ya yi sakaci wajen riko da sabuba waɗanda ake riko da su a kai ga samun abin da ake so ko kuma ya zamo ya yi sakaci ya taƙaita wajen kyakkyawan neman taimakon Allah maɗaukakin sarki da dogaro zuwa gare shi ya ku bayin Allah addinin musulunci gaba ɗayansa kamar da imam ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi yake faɗi yace gaba ɗayan addinin musulunci yana ƙarƙashin waɗannan kalmomi ne guda biyu waɗannan kalmomi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwadaituwa zuwa ga abin da zai amfanar da kai da kuma neman taimakon Allah madaukakin sarki gaba ɗaya addinin musulmi a wannan kalmomi guda biyu ya kaito don haka kwadaituwa akan waɗannan ababe guda biyu cikin su ne rabauta da tsira na bawa take duniyarsa da lahiransa lallai taimako neman taimakon Allah madaukakin sarki da amintuwa da cewa lallai Allah din ya isa zai taimake ka da jingina zuwa gare shi da dogaro a gare shi wannan tushe ne mai karfi na karban aikin bawa wannan hanya ce kikkiawa na samun lada a wajen Allah madaukakin sarki kuma wannan ma ita ce hanya shi mai kikkiya ta Allah subhanahu wataala ji siratal mustaqim idan har bawa ya kwadaitu zuwa ga abin da zai amfanar da shi sannan kuma ya san dama babu wani abin da zai amfanar da shi a duniyarsa ko lahiransa sama da bautan Allah madaukakin sarki domin wannan ita ce dama ginshikin dalilin halittarsa kamar da Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul zariyati yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci aljanna mutum ba sai dan su bauta mu to wannan shine hakikanin bauta kwaɗaituwa zuwa ga abin da zai amfane ka duniya da lahira kenan ka yi bautan Allah kuma ka yi sana'a ka nemi taimakon Allah ka dogara gare shi sai ka Allah ya sauƙaƙe maka wahalan da ke cikin ibadan sannan kuma sai ya sauƙaƙe maka wahalan neman abincinka da za ka samu rufin asiri duniya da lahira domin ka nemi taimako a wajen wanda yake iya taimakawa kuma yake da abin da zai bada taimakon ya ku bayin Allah ita ibada kamar yadda take aiki ne ake yin ta don son Allah subhanahu wata'ala da kuma gujewa abin da Allah maɗaukakin sarki baya so mutum ya haka yana mai kwaɗayin samun fuskar Allah da kuma koyi da sunnan manzansa annabi Muhammad sallama to kamar yadda ibada ta kasance sallah azumi hajji zakka to haka nan kuma godiya wa Allah ma ibada ne yin haƙuri ma ibada ne yarda da abin da Allah ya ƙaddara maka ibada ne shauƙi zuwa ga haɗuwa da Allah ibada ne addu'a ibada ne rusunawa wa Allah ibada ne kaskantar da kai zuwa ga Allah ibada ne mutum ya nuna shi ba kowa bane a gaban Allah ibada ne mai da al'amarinka gaba ɗaya zuwa ga Allah ibada ce sannan kuma kushu'i kenan kankan da kai irin na zuci da gabobi wannan shi ma ibada ne ga Allah jalla wa ala da haka kenan wannan sai mu fahimci ashe ababan da mutum zai aikata ya samu lada suna da yawa bayan sallah da azumi da zakka da haji waɗannan ayyuka duka da manzon sallama ya karantar da mu su ma dukan su ayyuka ne na ibada kenan suna cikin abin da manzon Allah ya baka shawari ya bani shawari ya bashi shawari mu kwadaitu zuwa gare su mu kwadaitu zuwa ga waɗannan ayyuka ko mu nemi taimakon Allah akan su haka nan ma dai malamai suka ce haka yake kasancewa cin halal tsabtatacce da nisantan haram mummuna da umarni da abu mai kyau da hani da mummunan abu da biyayya wa iyaye da kyakkyawan ɗabi'a da girmama na gaba da tausayin na ƙasa da miskinai da gaskiya a cikin magana da cika amana da cika alkawari da nisantar riba da sauran ababen da Allah ya haramta a nisance su gaba ɗaya da rintse gani da kiyaye al'aura da kiyaye dukkanin abin da zai lalata rayuwar ɗan adam ya tozarta masa ya bata masa lokacinsa ya zamo ya kiyaye su na mukhalada tsakanin maza da mata kallon abin da shari'a ba ta yadda maka ba maganganu waɗanda shari'a ba ta so cin abinci ba yadda shari'a ta karantar ba yin bacci ya zama mutum ya kiyaye bacci irin na shari'a ya aikata wannan da yin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala a bisa ilimi waɗannan duka ayyuka ne wanda in mutum yayi da nufin neman lada a wajen Allah Allah ta'ala yana bashi lada akai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul al'ami yace kace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin ka faɗa musu cewa lallai sallata gaba ɗayanta da dukkanin abin da nake na ibada ko yanka da rayuwa na gaba ɗaya mutuwata gaba ɗaya wannan mai iko da su Allah ne kuma don Allah nake yin su na sallama su gaba ɗaya ga Allah jalla wa ala ba na yi masa tarayya da komai a cikin su sannan da haka dama Allah ya umarce ni kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala da wannan zamu fahimci ashe rayuwar musulmi gaba daya ta Allah ce yana sallama ta ne ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya shiga cikin lamarinsa ya jagorance shi ya yi masa muwafaka ya bashi dacewa da kyakkyawar rayuwa duniya da lahira lallai idan har ya zamo bawa ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki ya gujewa bautan wani Allah da neman taimakon wani Allah to abinda zamu fahimta a nan shine kenan bawa ya ne sanci bautan shedan wanda Allah madaukakin sarki dama ya tsoratar da mu bautan shedan Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul Yunus yace alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytana inna innahu lakum aduwwun mubin yanzu ashe dama ku ƴaƴan adamu ban yi alƙawari ni da ku ba cewa in kuka zo duniya ba za ku bauta wa shedan ba kuma na faɗa muku cewa lallai shedan a gare ku maƙiyi ne mai bayyana kiyayya bautan shedan ita ce yi masa da'a kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi duk abin da shedan ya saka wa mutum ya umarce shi da shi idan ya bi shi akan wannan aikin kenan ya zamo mai bautan shedan musamman akan ayyuka na kafirci da ayyuka irin na shirka da haka kenan idan har ya zama mutum ya aikata wannan to hakika yayi riko da waɗannan sababa masu ƙarfi wanda ake samun dacewa da su ake samun muwafaka da abin da manzara sallama ya yi wasiya da shi kenan duk wanda yake so ya yi aiki da wasiyar manzara sallama to ya zama kullum yana faɗaituwa zuwa ga abin da zai masa amfani duniya da lahira ya zama kullum yana neman taimakon Allah subhanahu wataala wannan shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan shine cikakken yadda ka yadda shi manzon Allah ne wannan shi yake nuna cewa da gaske kana son sa domin ka bi abin da yake kuma ka yi koyi da rayuwarsa kuma ka tsayo akan tafarkinsa baka yi gaba ba baka yi baya ba iya abin da ka tsayar da rayuwarka kenan kuma akai kake tafiya to da wannan ne zaka samu cin nasara zaka samu cikan burinka duniya da lahira kuma da wannan ne zaka samu abin da Allah madaukakin sarki yayi tanadi wa bayin sa na kwarai ga masu takawa na samun aljanna gidan dawwama wanda ake samun rahama da ni'ima madawwamiya a ciki ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku amsa ga wannan kira da manzara sallama ya yi ya nusantar da mu ya fuskantar da mu a cikin wannan wasiya tashi mai girma sannan mu kwaɗaitu akan abin da zai amfanar da mu cikin addininmu da rayuwarmu mu nemi taimakon Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin al'amuranmu karkare na abu komai kankantarsa ko kana ganin kamar ka fi karfin abun a'a ka nemi taimakon Allah akan wannan al'amari din domin al'amarin gudanar da shi a hannun Allah yake ko gishirin gidanka ne ya kare karka nuna kafi karfin gishiri ne mace bakon Allah wajen sayan gishiri da kana tafiya igiyan takalminka ne tsinke karka ce ku jefar da shi wannan din banza ku je ku asayo min sabo a'a duk kudinka duk daman da kake da shi ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki domin abin a hannunsa yake dare daya yana iya canza ka ka zama kaman ba kai bane dan haka cikin komai ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala sannan kuma ku nisanci zama akan abin da bai cancanta ku zauna a kansa ba duk abin da shari'a take so ka tashi kai yunkuri a kansa to tashi kai yunkuri a kansa zaman ba zai zama maka alkhairi ba zaman ba zai haifar maka da ɗa mai ido ba tashi ake a yi da gaske kamar yadda haka rayuwar manzan Allah sallama ta karantar da mu tashi ya yi da gaske wajen neman nasarar duniyansa da lahiransa kuma ya cika bu Allah ta'ala ya cika masa burinsa haka nan almajiransa suka aikata sahabbansa kenan radiyallahu anhum suna hidiman addini suna hidiman yadda za su rufa kansu asiri ba su nemi waje sun zauna suna jira a yi musu wancan ko a yi musu wancan ba don haka zama mutum ya yi wasa ya yi sakaci da abin da zai amfane shi duniya da lahira wannan ba tarbiyyar manzara sallama ya yi riko da shi ba ya ɗauko wani ɗabi'ansa ce can daban amma ba irin na musulunci ba musulunci ya karantar da mu miƙewa da yin aiki don neman nasarar duniya da lahira musulunci ya karantar da mu neman taimakon Allah akan komai na al'amarin rayuwa da al'amarin lahira baki ɗaya da wannan ne ake cin nasara nasara ta har abada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya cika mana kyawawan manufofin mu wanda za su zama mana alkhairi cikin addinin mu da rayuwar mu baki daya sannan a ƙarshe muna isar da jaje tare da kiran al'umma da su taimaka ma bayin Allah da Allah ya jarabce su da gobara a cikin makon da ya wuce din nan wanda da yawa na san al'umma sun ji abin da ya faru bal ma har wasu sun zaga don nema musu gudumawa amma abin fa aiki ne babba wanda ya kamata a tashi da gaske a yi wannan taimako musamman wai wannan baiwar Allah akwai abin tausayi cikin yanayin da ta tsinci kanta a yayin wannan gobara ta yadda ya zamo duk jikinta a ce macen ɗaki mai aure duk jikinta ya zamo ya taɓule ba inda za a iya taɓawa kai ka san an samu jarabawa ta haka an samu jarabawa an yi hasaran dukiya ga kuma rai yana fuskantar barazana da haka akwai buƙatar taimakonmu ba irin taimako da waɗansu da aka ga mutumin da yake sai ba da dubu ɗari biyar ka gaina ba da naira dubu goma dubu ashirin jinyan ba na haka ba ne jinyan ya wuce wannan lissafin jinya ne da yake buƙatar mu tashi mu nuna 'yan uwantaka da gaske mu nuna da gaske mun yadda wannan 'yar uwar mu ce kuma jarabawan da ya shafe ta ya shafe mu a matsayin mu na 'yan uwanta musulmi don haka don Allah don girman Allah a yi iya abin da za a iya yi na gudumawa akan wannan jinya don a ceto rayuwar wannan baiwar Allah da kuma jaririyanta wanda yanzu bata isa ma da bata ma san ina jaririyanta ke ba ba ta ma ta ita saboda ita din yanzu ta ita ake yi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya bata lafiya Allah kuma ya mayar da asaran da da aka yi da alkhairi Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu ikon yin wannan zumunci domin sa sannan kar a manta da abin da aka yi magana a makon da ya gabata na mutanen Maiduguri shi ma wannan masu zakka mai kyauta mai kaza duk abin da mutum zai iya bayarwa a bayar wannan shine yan uwantaka na musulunci Allah ya ba mu ikon kyautata wannan yan uwantaka da ya umarce mu da kyautatawa ala wa sallu wa sallimu ala khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa rahmatullahi lil alamin faqad qala Allah subhanahu fi kitabihi al mubin inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحد حوزة الدين يا رب العالمين اللهم دمر سائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحل صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأتل أئمتنا ولاة أمورنا وأيدهم بالحق وهيئ لهم بطانة الصالحة ووفقهم لما تحب وترضى وإلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاه وما فيه صلاه البلاد والعباد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك, نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك عنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آمالنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم واكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله